بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mu nan rana ta Juma'a 21 ga watan Safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 15 ga watan 8 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu zafil iman na babban malami mu'asiri wanda yake rayuwa a wannan zamani kenan a shekul allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a cikin jeren girdarsan littafin muna kamar bangare na biyu inda yake tattaunawa a cikin asbabu za'atul iman sabubba ko dalilan da suke sa imanin bawa ya rauni daga nan matsalolin raunin imani da mummunan sakamakon raunin imani da tasgarar rayuwa da raunin imani ke haifarwa daga nan duka sai su gangaro sai su baibaye mutum sai mutum ya gama rayuwar bai ci ribar da ya kamata ya ci ba ga lokaci ya samu ga daddamaimaki ya sassamu amma bai ci gajiyarsu ba haka zai haɗu da Allah sakamakon da ya kamata bawa ya samu a haɗa da rahamar Allah ya shiga aljanna shi ya rasa to za mu tashi sababi na shida yace wa min al asbabi aida yana daga sababban raunin imani kuma alin shagalu bil mali waz zawjati wal auladi shagaltuwa da tara dukiya kula da ita tsare ta kashe ta ko nemo ta mutum ya shagalattu ya bar harkar Allah ya bar harkar addini ya bar harkar neman lahira wazzauja ko kuma mutum ya shagalattu da matar shi komai dai ita kawai ita ce duniya huwa akhiratu wal auladi ko kuma mutum ya shagalattu da 'ya'ya. in mutum ya shagalattu da ɗayan ukun nan to yana nuni ga cewa imanin shi yayi rauni dukkanin ukun nan an ba mu tsari na shari'a da zaka neme su ko ka kula da su ko ka ba su lokaci kama shari'a tana da nata haddin da iyakokin to wanda ya wuce ko ya gaza wajen yin abin da ya kamata to daga nan sai ya zama ya fada wa sababi na raunin imani يقول الله عز وجل الله مدوكين سركي yana cewa cikin suratul anfal wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa'lamu kusani annama amwalukum abin sani tabbas ƴaƴan nan dukiyoyin nan naku an jingina dukiyar zuwa gare ka eh takance ba mai musu takance wa auladukum da ƴaƴan nan naku su dukansu fitina fitina ce ita dukiyar za ta iya raba mutum da Allah za ta iya nisanta mutum da rahama za ta iya kusantar da shi ga azaba to haka yayan ma za su iya raba mutum da imani ko su raunana mashi imani ko su nisantar da mutum daga rahama ko su kusantar da shi daga azaba wa yaqulu Allahu azza wa jal Allah madaukakin sarki kuma yana cewa cikin suratu al-imrana yace zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harb dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab yace zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati an kawata wa mutane son ababen sha'awa an kawata wa mutane zuyyina an kawata shi a zukatan mutane sai suna ganin shi abu ne mai kyau abu ne na fashion abu ne na alfarma abu ne na morewa har ma dan adam yana daukar shi a matsayin ma'auni kamar me yace minan nisa wannan min din bayaniya ce menene aka kawata son shi da sha'awar shi a zukatan mutane kamar mata har ma sai ya rika alfahari da ita har ma sai wani ya dauka cewa ita matar ta ce ita ce tambarin burgewar shi kaga ya zama wani shashasha a cikin kila masu hankali to da ka yanzu ba ruwan shi da dokokin shari'a game da ita hanyoyin da za ta ya ci kasuwa ya ci fashon yau wato su za a yi to an kawata wa mutane son mata walbanina da 'ya'ya walqanatiril muqantarat da maƙudan kuɗaɗe ababen adanawa ko tarawa za ga faɗan adam duk rufin asirin da ka kira yana da shi bai taba kwana bai ci ba bai taba aran riga ba bai taba aran gidan da zai zauna ba ko ya kasa biyan haya dan abun hawan nan in zumunci ya tashi daga nan har Legas zai je amma in ka ce a rubuta talakawa shi zai fara rubuta kanshi shi gani yake Allah ba abin da ya mashi saboda shi kana tsirul muqantara su yake so wani ma za ga ya zai status din shi ya ce haba alhaji ai kana ciki kana ruwa in ba mai jan a kan ninka yanzu ko ka koshi kar ka gode ma Allah yake so ya lakana maka kalma ce ta rashin godiya zai lakana maka to da sununun kuɗi alsanatirul muqantara min az-zahab na zinariya wal fiddat da kuma azurfa wani ya tara zinariya a samu makudan kudade har ma bai ma san adadinsu ba ina za a yanzu kuma ya shawo da gairi hisab kenan wal khailil musawwamat da kuma dawakai waɗanda aka sa wa alamu sune dawakai yan dubu da aka tara su a barga bargar su da wuraren tara su wal an'ami da kuma dabbobin ni'ima ce ga garke-garke nan na raƙuma da shanu da tumaki da awaki Allah ce wal harusi da kuma amfanin gona shi ma mutum ya dai ga nau'uka nan na amfanin gona ya tara bara an noma buhu kaza aka sai buhu dubu kaza aka adana akwai hekta ɗari kaza sai ka ya ce bari a ɗan jaraba dawa a ɗan sa a wuriya sai ta yi buhu ɗari biyu ya an ɗan gwada ne ashe tana ɗan auki to baɗi bari a yi ta da gaske wani harfi kenan noma in ya tafi gona to shi kenan idza tabaya'tum bil 'ina kenan wa akhadtum aznabal bakari wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum abu huda Allah ya faɗa ce in dai za ku yi su Allah zai dauki hannun shi ya kyale ku shi yasa wanda bai isa bai zo ya taggasa maka gyada a hannu ba yadda ka iya wanda inda ka rike Allah hararar shi kawai za ka yi cikin shi zai baci da kan shi zai ce a yi abin da ya kamata amma ni ko ka yi raki masu ya ce menene kaji ne kwatsa masu tsaba tsaban ma ku barbaɗa mata fiya-fiya eh ka ki ci yunwa ta kashe ka ka ci fiya fiyan ya kashe ka ka daga hannu ka roƙa Allah ta ba network tsakani na da kai so da tabayatun bil aina kai ci nikin aina wa kasu madnabal bakar ka rike bindin shanu da ka sai da aka sani kowace harka akwai masu ita har gado ma ana yi yanzu da gidan makiyaya gidan makiyaya ne an san su tintintin shi yasa har a bayan kana bibiyar littafin fiqhu na can baya zaka ga har suna tattaunawa wai a kafa'a bai kamata a kawo maganar har sana'a ba tace dan gidan makiyaya zai iya auren yar gidan manoma kaga wannan ka'idar ma in ka kawo ta yanzu ma ba za ta yiwu ba saboda gidan makiyayan kuma sune gidan manoma dabbobin makiyaya su mashi banna shi ma kuma ya banna da dabbobin shi a gonakin manoma sama da za kowane sanannu ne wannan sana'ar kasuwana ne sun shahara da ita har ma ana masa lakabi da ita wannan iskafiyun ne wannan kasabun ne wannan wane ne wannan busaniyun ne wannan kowa da taken shi to idan mutane suka rike bindinan shanu aka kokoma kiwo har wanda ba harkar shi ba da aka shiga harkar kiwo ba ma a nazarta ba wani zaga ya ce bari mu ce dan zo ya shiga bai karanta babin zakkar dabbobi da hukunce-hukuncen dabbobin ba za ka fara kiwo waɗanne nau'in dabbobi za ka saya annabi ya yi bayanai akan nau'ukan dabbobi wanda suka fi kowa rashin imani su ne makiyaya raƙuma wanda suke biye da su sai makiyaya shanu masu dama-dama da tausayi da imani su ne makiyaya awaki to kai wane za ka shiga kaga duwan nan hadisai da cikin sahihai ne ko kutubu asiha akwai bukatuwar ka zo ka ko kutubu sunan ka bibiye su ko kai fatawa ko a baka fatawa akai to wal harsi waɗannan ababe da ya lissafa da annisa da bani da qanatirul muqantarati min adh-dhahab wal fiddati da al-khayl al-musawwama da al-an'am da al-harth wanda suke cewa guda bakwai saboda can adh-dhahab wal fidda ne Allah ce zalika mata'ul hayati dunya waɗannan fa su ne kayan more rayuwa in dai ana so a ce an more rayuwar duniya to da waɗannan ake more rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab a wajen Allah ne kyakkyawar majuya take waɗannan ababen ba dole bane in ka same su ka iya rabauta sai ka alkinta su ko ba dole bane in ka rasa su a ce ka tabe a lahira a za ka iya rasa su kuma ka dace da kuma ka iya samun su ka dace in Allah ya addatar da kai da falalashi wannan aya na cikin suratu al-imran aya ta 14 wa ma'ana hadhihi al-aya malai ce ma'anar wannan aya annahu fa hadhihi al-ashiya son waɗannan ababe wa fi muqaddamati hannisa'u a yan gaba gaba akwai mata wal banun da 'ya'ya idza kana muqaddaman ala ta'atillahi wa rasulihi idan aka gabatar da waɗannan bisa yi wa Allah da manzon shi da'a fa innahu mustakbahun madmumun sahibu to wannan abu ne mai muni kuma mai ma'abucin haka abin zargi ne inda mutum ya dauki matar shi da 'ya'yan shi gabatar da su akan da'a ga Allah a yaran nan ba za a yi mashi fada ba duk da ya kai shekara bakwai ko ya kai shekara goma ba za a duke shi ba don bai sallah ba ai tunda da yana cin intertime yana da fahimtar wane ne ai yaron nan yana da hazaga wata na zai zama wani babba babban banza ne kuma ya ce to amma annabi ya ce a dake shi ya kai shekara goma bai sallah ya ta duke shi akan ne in ya girma zai yi sallan nan Najeriya masallatai ko ina kuma baka niyyar yi ba sai kai wani shi hujjar shi kenan da ka kyale shi kawai duniya ma sallan ma za ta koya mace shi kanta da kanta za ta so ya yi ta amma idan kana hubbu zalika ala wajhi shar'i almu'ini ala ta'atillah amma idan son wadancan ababen da mata da yaya an gudanar da shi ala wajhi shar'i a bisa fuskar shi ta shari'a a fuskar shi ta shari'a almu'ina ala ta'atillah mai taimakawa mana suka zama masu taimakawa ga yi wa Allah da'a fa huwa mahmudun sahibuhu to mai wannan abin abin yabo ne kai aure domin auren ya taimaka maka ga kamewa da bautar Allah dan matar ta zama mai taimaka maka ga da'a ga Allah fa hada mahmudun fi awwalihi wa akibatihi haka ma 'ya'ya in manufarka ga samun 'ya'yan su ne manufar samun 'ya'ya a mahanga ta shari'a shikenan fa hada mahmudun yace wa gargalan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika man annabi sallallahu alaihi wa sallam sabbata gare shi shi da kanshi ya ce hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-tayyib an sa mada son mata da 'ya'ya a cikin kayan duniyan nan shi yasa sai ya aure wajo'ila qurratu aini fi sala sai aka sanya farin ciki na da kwanciyar hankali na sai aka sa su a sallah kenan ba matan bane farin cikin shi su suna da cin abin da yake so amma kwanciyar shi da natsuwar shi sallah shi yasa idan yayi aiki ya gaji sai ce arihna biha ya bilal bilal kira sallah mu fara mu huta shi sai ya fara sallah yake hutawa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب to da kan ya fara sallah sai ya ji natsuwa wannan hadisi rawahu Ahmad wa huwa fi sahih al-Jami'i yace wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane yansaqu wara az-zawjati fil muharramat yana tafiya ta bi ta zaizai a bayan mata matar shi ko mace fil muharramat cikin ababen da Allah ya haramta ba zai iya sa ta tayi abin da shari'a ta ce ba in ma matar shi ce ta aure wataƙila kuma ba matar aure ba ce ‘yar bariki ce ƙadangaruwar bariki ce a can aka haɗa na lalacewa wayan saƙuwara al'auladi wani sai kaga yana tafiya a bayan ‘ya'ya munshagilan an ta'atillah yana mai shagaltuwa daga yi wa Allah da'a je wallahi yara ba su ci ba ni ban ma an karba na ji an gama da asar kawai sai na ji ana kiran magariba saboda nemo ga rogon da yara za su ci kul naru jahannama ashaddu harra'i fitar jahannama ta fi zafin yunwa zafi wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam alhali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alwaladu muhzinatun mujibinatun mujihilatun mubkhila shi da da ka ganshi idan kai sakaci bakin ciki zai saka ka to da ka yaya masu bakan tare ne su suke saka mutum a bakin ciki sannan mujibina yaya masu saka mutum tsoro ne sai saka mutum a harkoki na tsoro ce to yanzu da garin nan abubuwan tsaro a saban nan in kace kullum sai ka je ta sai a make ka yan yaran nan kuma aka make ka aka basu suna kanana ina uwar ubansu ka mutum ka gani ila ma sai ka mutu wata darshebar za ta gudun musu to za ga kawai kuma aka ce to a ciyar da dukiya don gina addinin Allah to mutum ya kwashe ne ya ba addinin nan to su ƴaƴan ko me za a ban musu to tambaya kai me aka ban maka kai nawa aka ban maka ka gino naka har ka samu baka da uzuri akai to sai ga ta sa rowa ko ta sa mutum tsoro ko ta sa mutum mujahila jahilci za ga wani ya sanya inda ake sai da kayayyaki da farashi mai sauki amma bai sai inda ake sayar da littafin koyon addini ba ya san injina ya san yadda ake haɗa wa yara abinci amma bai sai inda ake sanin Allah ba tafsirin fatiha bai sai inda yake zai je koyo ta ba to kaga 'ya'yan su mai da shi mujahil to da ka ƴaƴa mujhila ne suna jahiltar da mutum sannan murkhila suna sa mutum ruwa rawahu tabarani fil kabir wa huwa fi sahih al jami'i qawluhu murkhila idza arada al insanu an yunfika fi sabilillah idan mutum yayi nufin ya ciyar da dukiyar shi domin daukaka addinin Allah zakkarahu shaytanu bi auladihi shaytan sai ya tuna mashi yayan shi kai in ka bada waɗannan ababe malam to yayan ka fa fayaqulu auladi ahqqu bil mali ubqihi lahum yahtajunahu min ba'di sai ce ka yayana sun fi cancantar dukiyan nan fiye da in ba da ita a aikin Allah ubqihi lahum kai bari in ban musu dukiyan nan ba zan ƙara sadaka ba yahtajuna min ba'di za su buƙace ta bayan na rasu da haka fayabqalu anil infaqi fi sabilillah sai yayi ruwa wajen ciyar da dukiyar dan ɗaukaka addinin Allah ce zo ka bar sai gaba zai bayar ba za ka iya samun wani ajiya ce to dalla gudunmawa ake so ta aiki ne na matsalaci ko wata makaranta ko wani aiki na addini zai ce maku bayan da ya iya shi a yi haƙuri hidindimin ne sun yawa in kuka yi sa'a ne akwai watakila naira hamsin da take karbuwa gidan mai ma sun dawo mashi da ita to yin ba ku yi sa ba ita zai ba ku amma a satin za ka ji an ɗaura maɗan shi rana ka gana ta fitowa da shinkafa ana ci a banza to koya aka yi ta kuma wannan ƙoƙo can ba zai ciyar ba amma dai yaran nan ko ko sai ka ji ya sai wani fegi a yan ɗan siya ne a wurgarwa yara kada a mutu a basu ba wurin zama in ma sun rasa wurin zama a duniya makabarta da bidiyai wanda kai ma ka san za ka tafi kenan har gashi ka fara masu da barbaruwai sai to ‘ya'ya ne ke ja mutum ya zama baƙin maruwaci daga nan mutum ya tashi a ranar lahira wa mai yi ƙashi hanafi shi bai da ya ba shi a ciki yace wa qawluhu mujibina daya na sa mutane mutun tsoro ai idan arada al-insanu ai idan arada ar-rajulu ay yujahida idan mutun yayi nufin ya fita yaki fi sabilillah dan dauka addinin Allah ya tihi shaytanu sai shaytan yazo mashi fa yaqulu sai yace mashi tuqutalu akramakalla in ka fita yakin nan fa za a iya kashe ka fa wa tamutu zaka iya mutuwa fa fa yusbihu al-awladu diya'an yatama sai ‘ya'yanka su tozarta sai su zama marayu, faye ƙa'udu ani da kuruji lil jihadi, daga nan sai ya zauna ya kifita jihadin, ce ga gaskiya ne fa, kaga ilhama ko bai san shaidan ba ne, shaidan ne ya lakana mashi wannan halakar, wa ƙauluhu mujihila, faɗin shi da ya ce ‘ya'ya na sa mutum ya zama jahili, ai yushilul yashgilu al-abu an talab al-ilm uba zai shagalta daga neman ilimi wasa'i fi tahsilihi da kuma kaiwa da komowa dan samun ilimin me yasa ya kawo wannan jumlar saboda ba za ka samu ilimi a rana ɗaya ba ba zai yiwu ba dole sai an ba da lokaci innamal ilmu bit ta'allum ala la tunalu ilmu illa bi sittatin ko taqum bika amma jumu'i ha bi bayani yace ba za a samu ilimi ba sai an siffantu da siffa shida zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatin wa irshadu ustadin wa tulu zamani shine mahallin shahid yace dole sai an samu zaka sai kana ganewa kuma ba za ka gane ilimi sai ka tara hankalinka a wurin shi ilimi sai ka ba shi duka lokacinka ko ka so mai yawa na lokacinka sai dan san maka dan abin da ya sawaka domin wa fawqa kulli dhi ilmin ali to kaga zakka wa hirs sai ka sa kwadayi cewa lalle kana kaunar ilimin kana kwadayin ilimin amma wanda bai daga kai aka kalle shi ba ina aka daga da wannan littafin na wannan littafin dubu da a a kai littafin sun yi tsada kenan anya za mu iya siye shi wal hal littafi ya fi komai arha ya fi komai arha in ka sai dan wannan dubu goma tiyar shinkafa ɗari biyu to tiyar shinkafa ta fi wannan tsada shi wannan har abada ne shi kuma wancan kwana ɗaya ne ko biyu kwana ɗaya ko biyu ƙila ma sai da ka haɗa da taimakon likita sannan ka zubar to sai ka ga Allah ce wa hirsul wastibar sannan sai an yi juriya neman ilimi sai da juriya ji annabi Musa alaihi salam sai da ya wahala wajen kaiwa da komawa ga neman ilimi yace kai kawo mana abincin nan mu ci mun hadu da wahala a wannan tafiya annabin Allah manzon Allah ulul azmi minar rusuli amma ji wahalar da ya sha ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka duba kitabu badil wahyi cikin sahih al-bukhari matse shi aka yi sannan aka koya mashi ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa sannan aka fara mashi wahayi sauran annaba ka duba ga yadda suka yi gwagwarmaya haka yanzu karanta tarihi na magabata za ga yadda suka yi gwagwarmaya alkatibul bagadadi har littafi ya rubuta malaman da suka yi tafiya ta musamman don nemo hadisi ɗaya mutum zai tashi daga kano daga birnin kebbi ya wuce maiduguri saboda ya ji labarin wani malami da yake so ya je koya hadisi kwaya ɗaya hadisi kwaya daya Hisham ibn Ammar mahaifiyar shi sai da ta sai da gidan da suke dan ya je koyo hadisi a wajen Al-Imam Malik mahaifiyar Az-Zubair bin Al-Awwam haka ta dosa wahalar da yaron har mutanen gari na ganin bekenta tace dan yayi ilimi ya zama nagari mahaifiyar Sufyan al-Thawri haka ta rika mashi mahaifiyar Ahmad ibn Hanbal haka ta rika mashi da kanshi yake cewa saboda mahaifiyar mahaifiyar Sufyanu Sauri ta kira shi take cewa ka je ka yi karatu ni kuma zan dauke maka dawainiyar karatu har tsakar dare saka take yi in gari ya waye ta tayar ta daure mashi kudin ya je biya kudin makaranta yadda ya zama Sufyanu Sauri kowa ma ya san shi mahaifiyar Ahmad ibn Hanbal aka ce ta wahala da shi ga talauci ga kuncin rayuwa ta ce yaron nan sai yayi karatu shi yasa suka ce bai tafiye tafiye sosai ya bar gari ba saboda ita ita ba ta da wani da zai iya taimakon ta sai shi shi bai da wata da za ta iya taimakon shi sai ita da aka ba dama su yi nisa da juna haka ya zauna shi yasa bai auren fara ba sai sai da yake shekara arba'in sai da yake shekara arba'in yana son auren ma ba zai yiwu ba to amma kaga yanzu ga sabubba na neman ilimin nan amma za ka gaba a yi ba makarantar da ke cikin da filin kwallon nan ke yi duk da kila wani littafi aka sa ana yin shi da wani yare da ba larabci ko hausa ba kaga kai in baka dade a makarantar ba za ka ji yaran ba amma dai da za a ce kuma nan kila za ka ce ba kyauta ake yi ba makaranta ce za ka je a kyauta amma kallon kwallo ba a kyauta ake yi ba in ka ce nawa ake biya in ce lokacin da kake bayarwa kuma lokaci ya fi komi tsada ibnu taymiya ce lokaci ya fi komai tsada da bawa ya mallaka kai lokaci ya fi dala ya fi dunkulan zinariya tsada da minti daya sai ka samu dunkulan zinariya da dunkule dunkulan zinariya ba za ka samu sakan ba to kaga yanzu lokacin ka ka bayar awa daya awa biyu ka kalla kwallo so da ka biya kai da awoyi zaka tambaye ka ran lahira jawabin da zaka ba sai ka ce to ai an dan motsa ne ko an dan bata lokaci yace wastibarun wa bulgatin ilimi sai da guzuri ilimi sai da guzuri musamman tun a wancan lokaci har yanzu dole sai an shahada an cire kudi an sai littafai musamman yanzu da littafai ke tsada in ba an mutu ya kai zuciya ne sau ba zai iya sayi ba ya sa wani malamin dariƙa a kano ya tara matasansu na dariƙa ya ce masu ku daina jayayya da yaran nan yana nufin yan izala ya ce yaran da ke sai da rigarsu su sai littafi ba za ka iya ja da su ba kai kuma da za ka tattara yan littafin ka ƙila ka sayar ka sayo riga to su fa rigunan suke tattarawa musu sai littafai to wanda yake haka ne kai in ya fara ƙwallo maka hujjoji a littafai aka iya da shi sai ku daina jayayya da su in dai ba za ku ji su ba ku janye jikinku to dole sai an yi kuzuri a harkar ilimi wa bulgatin wa irshadu ustadin sannan dole sai an samu malami dole sai da malami wa tsole zamani shine mahallu shi sai an bada lokaci kuma yau kawai wata daya shekara ɗaya ba za a samu ilimi ba sai an bada lokaci to yara sukan zama mujihila su sa mutum ya zama wani jahili jahili saboda ya ki fita ya je ya nemi ilimi yadda ya kamata wa qira'atu kutubihi wa huzuri majalisihi yara sukan hana mutum ya je ya zauna a majalisai na ilimi wa qira'atu kutubihi da karanta littafan ilimi sai su hana mutum daga wani ko a gida ba zai daukar littafi ya karanta ba saboda wai hidindimin yara wa qawluhu muhzina yara na sa mutum cikin bakin ciki ai idza marida hazina alayhi in yaron ya rashin lafiya sai ka shiga damuwa wa idza talabal walad wa idza talabal waladu shay'an idan yaron ya nemi wani abu la yaqdiru alayhi al-abu da uban bai da ikon ya kawo hazina al-abu sai uban yayi bakin ciki wa idza kabura wa akka abahu fadhalika al-huzunu ad-da'imu wal hammu al-lazimu idan yaron kuma ya girma daga nan ya fantare wa mahaifin shi fazalikal huzunu da'im wannan kuma shine babban bakin ciki da wamamme wal hammul lazim damuwa da take lazimtar mutum duk bata lokacin da kai da kudinka da karfinka ka ki ciyarwa ka ki neman ilimi wai saboda shi shi kuma gashi ya girma ya fifita matar shi akan ka kila ma ya bar gari in ka ziyarce shi bagatattan irin yadda annabi ibrahim ya ziyarci annabi isma'il ya rufe ka da fada ku ba mu ku san yanayin shi wani garin nan fa ba irin kauye ba ne da za a rika zuwa kawai kwatsam nan komai tsarawa ake yi ɗanka na cikinka ya turo maka daily tours da turanci kai kuma ka gidan firamaren garin a ɗan san maka ɗan abinci kila ma wanda aka raba da karen gidan ne saboda yau baka faɗa za ka zo ba ka dawo ka ce Allah ya isa ka so kai lanci ka ce da gaba za ta koma baya yaran nan yaran nan barin yanka mai ragon suna ba sai da ka riga ka yanka ka yi kuskure ai ai tun farko yaron ya kamata ka yanka ba ragon ba sai aka yi kuskure akwai yayan da da haka suke da iyayen sun gane da da yayan suka yanka ranar bakwai suka aje ragon da yanzu majalisar ɗinkin duniya za ta rika tayawa da dala za a sayi shi don a kai shi gidajen tarihi za ce kana da rago ɗan shekara arba'in ai sai dai hukumar kula da dabbobi ta duniya da kai shi wani museum a ajiye ya ce walaitar makasudu tarkuz zawaji wal injab wannan ayar ko bayanin wannan arba yana nufin mutane su daina aure bane wala tarka tarbiyatil aulad ko kuma su daina tarbiyantar da yaya kawai su koma neman kiyama su watsi da yayan a ba haka ake nufi ba wa innamal maqsudu at-tahdhiru min al-inshighal ma'ahum bil muharramat abinda ake nufi shine tsoratar da mutum daga barin shagaltuwa da waɗancan ababe da aka ambata ta hanyar haram da matan da ƴaƴan da dukiyar da dabbobin da dawakan da amfanin gona wa amma fitnatul mali amma malai ce amma kaga fitinar dukiya fa yaqulu alayhi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna likulli ummatin fitnatan kowace al'umma tana da irin fitinar da ake jarabtar da ita kado mutanen annabi Musa akwai irin fitinar su annabi Lut akwai irin fitinar mutanen shi da sauransu mutanen annabi Shu'aib yan tauye mudu ne da sauransu to fitinar mu a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fitnatu ummati almalu fitinar al'umma ta sune kudi kudi ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu nasu qad malu haka wani mai hikima yace kina ga mutane sun karkata wajen mai kudi wa man la indahu malu wanda bai da kudi fa anhu nasu kad malu mutane sun fashe sun bashi mutane kawai sun watsi sun bashi in kai magana a ce fa wane yana hauka da kai shuru sai su ce fa bai cika fara'a ba eh wannan baka da kokon da larabin da ke faruwa kenan in ka cika magana a ce iska ya kada iska ya kada talauci bala'i in kuma kai shuru a dainiwa na matsala ta da shi komar mushi ba yayi daga kamar ya cije mutane baya da ka iya mai alusiyatu shari'a ya ce in baka da kokon dala ka zo ka ce wallahi silin dan daki na ne sai ki ka san an dan dade da sa shi tun lokacin shagari shine ya fado sari ya cinye da ce ka ji makareci sai su karyata ka amma da wani mawadaci zai zo ya ce wallahi wani karfe ne wani roji ne ya tsara irin manya-manyan nan da ake gadar sama wallahi sarari ya cinye karfen nan a yalaji sarin zamanin nan ba abin da ba zai ci ba gana da gaskiyar gazin watsi da kai ba kayan aiki wannan dan adam kenan shi yasa wani mai hikima yake cewa wa yamshi faqiru wa kullu shay'in diddu wan nasu tagliqu dunahu abawabaha وتراه مبغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبهت عليه وكشحت أنيابها yace yace fakiri za ga yana kewaye gari wa kullu shay'in diddu kowa a garin bai shiri da shi ko mai har bishiyoyin garin bishiya ce daga tsuguna sai ka zaune tsuntsuye mai kashi ba tsuntsun ma bai niyyar yin kashin ba saboda shi ma yana so ya kore shi kai ya bata masa gargashin bishiya wannan su tagliqu dunahu abwaba mutanen gari na kulle kofa dan hango sai ya kulle kofa in ya zo ku ce ai nayi tafiya in ya zo ku ce ba na nan yake cewa hatta likilabu har karnuka idara da zakar wace in suka hango mai abin hannu to za ka ga suna karkada mashi bindi hatta kilabu idara da zakar wace har karnuka in suka hango mai abin hannu sai ga suna daga mashi bindi suna karkada mashi bindi suna mashi bai bai shi ba za a mai haushi ba wa idza ra'at yawman faqiran 'abira amma in suka hango talaka ne tsallaka titi na bahad alai sai su fara mashi haushi wa kashahada an ya ba sai su wage mai hakora in ya matsa su cije shi ya bar wurin nan kare ma zai ce maka shi ba abokin zaman ka bane to amma dai wannan dukiyar za ta iya zama fitina musamman ka zo ta shagaltar da kai daga bin Allah ka tara ta ta shagaltar da kai daga bin Allah tun tara ta wajen tara ba ruwanka da Allah da ka taru kuma ka koma ita kake wa hidima ba ita ce maka hidima ko ce wa addinin ka hidima ba to fitinar al'ummar annabi shine yace dukiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi baya jin mana tsoron talauci malamai suka ce abin da yake nufi da wannan maganar in dai wannan al'ummar ce bakin talauci mai kisa ba za mu haɗu da shi ba bakin talauci mai kisa ba za mu haɗu da shi abin da ya fi jin mana tsoro a shimfiɗa mana duniya mu kutsa wa neman duniya daga nan mu halaka kamar yadda magabatan mu suka halaka ita ya fi jin mana tsoron haka to kuma shine ita ce matsala rawahu tirmidhi wa fi sahih al-jami'i wal hirsu ala al-mali kwadayin tara dukiya ashaddu ifsadan lid-dini yafi kaiwa matuka wajen bata addinin mutum min az-zi'ib allazi tasallata ala zaribati ganamin fiye da kerkeci ko kura wadda ta auka wa garken awaki an ce az-zariba shine inda ake tara dabbobi ake dan kewayewa ana adana su kaman garken su kenan ko makwancin su mana mutumin da ya zo yana da mugun kwaɗayin tara dukiya to haɗarin shi ya fi haɗarin ka ɗauki kura mai jin yunwa ka saka ta a garken awaki da daddare a lokacin da ba mai gaji na ka tambaye ka nawa za ta rage amsar ita ce ba za ta rage ko ɗaya ba kuma annabi ya ba da misali da kura ne saboda irin muguntar da kura take da shi idan kura ta cimma awaki ɗari kuma ɗaya ta ishe ta sai ka kashe ɗarin sai ta ɗauki ɗayar da za ta ci casa'in da tarin kuma an yi asara sabanin zaki zakin ya cimma ɗari ya tada ɗayar da zai ci ba ruwan shi da sauran in ya ci ya ƙoshi ma zai kan yi awa arba'in da takwas yana bacci kuma in ya riga ya ƙoshi kafin ya fara baccin ko barewa ta wuce ta kusa da shi ba zai kama ba bai cewa bari a kashe dan gobe saboda zaki yayi imani mai bar wannan nan eh shi zai karkado da wanda za a ci gobe ko ci amma kura bakar muguwa ce shi sai annabi ya bada misali da ita to mutumin da yake da mugun kwadayin tara kuɗi to hadarin shi ya ta hada yungun kura mai jin yunwa a garken awaki da daddare a lokacin da ba mai gaji za ta kashe duka ba za ta rage ko ɗaya ba kuma ɗaya ta ishe ta to shi ma wannan ya fi ta ma hadari zai ta fafutukar tarawa ko ba dole bane su taru ita ko gara ita ma in dai ta cimma ɗari ta tabbatar ta samu ɗaya da za ta ci in ta gama kashe ta zaɓa ɗaya ta ci ta bin ma mai garke sauran ya ce wa hada ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ma ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wash-sharafi lidinihi ma ibani ja'i'ani basu kai kuraye biyu ba masu jin yunwa ursila fi ghanamin kurayen nan guda biyu masu jin yunwa waɗanda aka sake su a garken awaki hadari da barnar da za su jawo bata kai bi afsada laha min hirsul mar'i alal mali bata kai barnar da kwadayin mutum ga dukiya da mukami za ta yi ba a addine shi wannan hadisin ibnu rajab al-hanbali musamman ya rubuta littafi a kai yana na wata risala karanta da wannan kaɗan akan sunan wannan hadisin kawai ya rubuta ina ga kamar shafi 98 kawai wannan hadisin sunan littafin madi ibani ja'i'ani banda malamai da suke sharhohin shi sosan gaske a wurare da dama don haka barnar da kuraye biyu za su yi haka sake su a garki bai kai barnar da mai son kuɗi da son mukami zai yi wa addinin shi ba kura idan aka sake ta garken awaki za ta kashe kurayen awakin duka to kwaɗayin mutum ga son dukiya da mukami zai lalata mashi addini fiye da yadda au kuraye suka lalata dabbobin ta shi yasa kusan a duniya malai suke cewa babu abu mafi hadari irin mugun son duniya kowa na so ya samu dukiya kuma shari'a ta tsara haka har ma aka zargi mai zaman banza amma karki ya zama kai akan kuɗi baka da mutunci kai akan kuɗi baka da addini kai akan kuɗi baka da sanayya zaka zo ne ya bude baki ce ni akan kuɗi ko mahaifina ya tare man gaba dan turi to kaga wannan ya riga ya fada ana ya riga ya fada ko mahaifin shi ya taba dukiyar shi idan shi ya rufe ya mai wankin babban barko yanzu mahaifinka kishiyar mahaifiyarka ba ta da lafiya an kai ta asibiti ya rasa me zai kama ya sarka dan kafa mashin ɗinka a gida ya kira dillali ya siyar idan ka fito aka ce ka ce mashin dina ka ce babanku ya siyar kalmar da za ta faɗa ta za ta faɗa matsayinka in ɗan wuta ne sai ka ji ya fara tsaki shi baba sai rika wani abu wallahi ka ƙara shi duk mun zame za ka ce a yi kamata ya ce mashin ya yi riba wani kuma za ga ya ce ni wallahi abin da ya ban haushi wai baki shi ya mamu ba a to ita ba mutum bace kuma kuma uwa ce ko ka so ko ka ki to haka kuma masu san makami dan da Allah ya jarabci mutum da bala'in son makami ka iya cewa gara kowace masifa a duniya ta kashe shi da san makami saboda mai san mukami bayan ya sai da addinin shi har na wasu zai kama ya ta sayarwa shi matsalar san addini ya san mukami kenan shi da mai zai iya sai da addinin shi zai sai da lahirar shi kaf zai ya samu mukami a nan to idan addinin shi bai gama biyan kuɗin ba kai ma sai ya sai naka ce to kai ma ka shiga tsari Allah kai zamo ga harawa a yi ƙarya a ci amana a kauce layi a yi gabar ƙarya a yi soyayyar ƙarya a so wanda bai kamata a so ba a ƙi wanda bai kamata a ƙi ba to shi yasa annabi ba da misali abu biyun nan su ne mafi sharrin abin da ɗan adam zai samu kanshi a ciki ya yi mummunan ƙarshe a duniya mugun son dukiya ka zo ma'anar mugun son dukiya ma kana son dukiya a yi ɗabi'a ce annabi ga addu'o'in shi bai taɓa ce Allah ya bashi a talaka ba Allahumma rzuqni wa ghnini wa afini Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal ghina wadata ba laifi duka roka kuma ka dage kai nema wa tabi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kada kai zaune kuma kai sai dai a baka a ai sai dai kai ka baya daka wannan hadisi ibn rajab al-hanbali yayi sharhin shi da maganganu masu kyau da bayanai masu matukar muhimmanci wanda za su iya taimaka mutum ya fahimci inda hadisin ya sa gaba ko kuma hadarin da ke cikin mugun son mukami da mugun son dukiya ya tattauna akan son dukiya an raba ta zuwa gida biyu da mai kyau da mara kyau mara kyan ita ma aka raba ta gida biyu akwai mugun son dukiya akwai mai kyau shine ka nema ta hanyar halal ba tare da neman dukiyar ya shagaltar da kai daga bin Allah wannan babu laifi saban annabi duk sun yi wannan magabata na gari duk sun yi akwai biloniyoyi a cikin saban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'i kowace tabaka ka zo akwai mawadata to son dukiya na biyu shine son dukiya abin zargi na haram shi kuma shine suka ce kala biyu ne akwai son dukiya na haram kuma ta hanyar halal duk hanyoyin tara dukiyarka na halal ne amma sun shagaltar da kai daga addini to wannan tara dukiyar da son dukiyar haramun ne wanda ya fi shi muni shine son dukiya mai tsanani kuma ta hanyar haram shi kuma ya fi wancan muni to da kada dai tara dukiyar ya shagaltar da mutum yace rawahu tirmidhi wa huwa fi sahih al-jami' wa lidhalika hasan nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala akad al-kifayati duna tawassu'i saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaburar ya zaburar da mu ala akad al-kifaya akan cewa ita dukiya ka rike abin da zai ishe ka ne duna tawassu'in ba sai ka fadada ba yushgilu an zikrillah fadadawa ga neman da zai shagaltar da kai daga bin Allah shi yasa ake cewa zafin nema bai kawo samu Allah sai tara maka ɗan kankanuwar sana'ar sai tara maka in ko bai so ba sana'a goma maganin mai gasa kuma bashi goma banki goma na bin ka bashi alhazawa goma na bin ka bashi garuruwa goma za ka iya zuwa ba saboda ka ci dubu sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma yakfika min jam'il mal qadimun malam mai hidima ya ishe ka daga wahalhalin tara dukiya wa markabun fi sabilillah da wani abun hawa wanda zaka hau kai hidimar ka in yaki yazo ka hau ai jihadi da shi yace sun ishe ka fa Ahmad wa huwa fi sayyid jami'i وقد تحدد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه من دان الله صلى الله عليه وسلم يا تورتر دا المكثرين من جميع الاموال ما يوان kwadayin tara dukiya illa ahlas sadaqati sai dai ma'abuta bada sadaka ma'ana waɗanda suke bada sadaka su babu laifi koda sun baza komarsu sun tara dukiya mai yawa in dai kana sadaka ba za ka zama abin dargi ba fa kana waylul lil mukthirina annabi sallallahu alaihi ce bone da azaba da tabewa sun tabbata ga masu yawaita neman kuɗi da ne da kokarin tara dukiya illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda ya haka da kuɗi annabi ya nuna gaba ya nuna dama ya nuna baya ya nuna hagu shine wasu malai suka ce lalle sai ka bar a wuri hudun nan kaga kai ta na hagu wanda ba kwa shiri kenan har su sai ka ba da sa'id wal mahrumi na gaba wanda sa'id ko baya wal mahrumi nan wanda kuke dansawa nan wanda ba kwa dansawa duk sai ka ba su ka riga nan nan sun da muke wahalar neman wasu ma dariya suke ma kai kana ga neman ne wahala ce ta sare suka taru ina sai ogan kana nan har yanzu shi bai tara ba kawai kai dai a ya baka ko to ka bayar lisailul mahrum shikenan shine wa haka da arba'un ayyamini sai dai nuna haso yace haka da haso ayyamini wa an shimalihi wa an quddamihi wa an wa min wara'ihi ta dama ta hagu ta gaba ta baya rawahu ibn majah wa huwa fi sahih al-jami'i ya'ni fi abwab as-sadaqati sai ka bayar ta fuskoki na alkhair na sadaka wa wujuhul birri da hanyoyi na alkhairi in mutum yayi haka to sai ya zama yayi abin da ya kamata da dukiyar shi yayi abin da ya kamata da dukiyar shi to wannan shine abu na shida abu na bakwai daga cikin sababban raunin imani tsulul amal raunin imani dogon buri daga dan adam yana da dogon buri buri na da kyau yana ma cikin muhaffizat nan ce buri shine yana ce abinda zai iya zaburar da kai kai wasu abubuwa yanzu buri zai sa kai noma ba ka da tabbas za ka girba amma buri zai sa kai buri zai sa ka shiga makaranta ka je ka fara hadda ka fara boko ka fara kaza duk buri ne irin wannan to karhi tsawo ne ka sa dogon buri qala Allah ta'ala zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lam yale su su ci gaba da ci su ci gaba da jin dadi buri ya shagaltar da su da sannu za su sani za su haɗu da mu lissafi zai tantance hagu ko dama وقال علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب الله شرده da shi yace inna akhwafa ma akhafu alaikum mafi jin tsoron abinda nake jin maku tsoro ittiba'ul hawa biye wa sare son zuciya gashi nan kuma yayyawa yanzu wa tulul amal da dogon buri fa amma ittiba'ul hawa amma shi son rai fa yasuddu anil haqqi yana toshe mutun daga bin gaskiya wa amma tulul amal amma dogon buri fayunsil akhirah shi kuma yana mantar da mutum lahira dogon buri har alheri da ya hana ka ai ayi kaza ayi kaza ita kuma wannan duniya da kake ganin ta kowa da buri da irin baka isa ka hada iya abin da kake so ka samu ba yasa in zai yiwu ka yi in ba zai yiwu ba ka bari wani zai zo ya yi amma dai lahirar ka ita ce a gaban gidanka ya ce waje a fil asar wannan magana za ka sami ta cikin fatawul bari ya zo a cikin wani asari arba'atun min ash-shaqa'i abubuwa guda hudu suna daga alamu na rashin raban lahira iyan lahira jumudul aini bushewar ido rashin kunya kenan wa kaswatul kalbi da bushewar zuciya rashin tausayi kenan wa tulul amal da dogon buri wal hirsu ala dunya da mugun kwadayin duniya da mugun kwadayi na tara duniya wanda za ga har iyalai shi wahala take shi wa yatawalladu min tulul amal al kasal an ta'a dogon buri yana haifar da kasala daga yi wa Allah ta'a wa taswif yana gadar da za a yi za a yi sai ai za mu yi za mu yi ai na gama wannan ayyukan ai zan koma ma makaranta ai in ma na gama kaza ai zan ma yi kaza war ragabatu fi dunya wan nisyanu lil akhirah yana sawa mutum mugun kwadayin duniya sannan yana mantar da mutum lahira yace wal kaswatu fil qalbi bushewar zuciya kuwa لأن رقته وصفاءه إنما يقع بالتذكير الموت domin taushin zuciya da hasken zuciya yana faruwa ne a yayin da yake tunatar da mutum mutuwa wal kabari da kabari was sawadi da ladan lahira wal iqabi da azaban lahira wa ahwalil qiyama da tsorace tsoracen ranar alqiyama kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce fa qala alaihimul amadu faqasat qulubuhum sai zamani yayi masu tsawo lokaci ya ja da su faqasat qulubuhum sai zukatan suka bushe mana suka ja burin su sai dai nan gaba za a yi kaza nan gaba za a yi kaza daga nan sai zuciya ta bushe wakila an ce man kasura amalu kalla hammuhu duk wanda ya gajarta burin shi bakin cikin shi zai zama ɗan ƙarami mana bakin cikin shi zai karanta wata nawwara kalbu zuciyar shi za ta haskaka da annahu idan sahdara al-mauta domin idan mutum ya halarto wa kanshi mutuwa ijtihada fi ta'ati to zai yi kokari ya dage cikin yiwa Allah da zai dage ya ga tabbatar da cewa ya bi Allah ya yi mashi da'a bai kuma saba abin nan ba saba mashi ba to sai na takwas na ƙarshe cikin asbabu za'fil iman yace min asbabi za'fil iman yana daga sababban raunin imani wa kaswatil qalbi da bushewar zuciya al ifrat fil akli wan nawmi zakewa da wuce gona da iri fil fil akli a ci mutun ya zama na mugunci ala dan kadan ya ishe ka haka annabi ya faɗa wa sahabbai yace yanzu dan Allah Roma ɗaya biyu su ishe ku ba ya rasulullah Roma ɗaya biyu yace to in ba makawa kar ka wuce ka raba cikin ka uku ɗaya abinci ɗaya ruwa ɗaya iska in kai haka shikenan wan naumi da mugun bacci in ka lissafa talauci na da rukunai shida daga ciki akwai mugun bacci duk mai mugun bacci ko ina ka kai shi a talaka zai mutu kuma a nauyi zai zama ai malam bacci rage shi ake man talabal qula sahirin layali yanzu yan ta sanan na bacci ne ba zai shi kullun suke cin zabe ba kai ko murda zabe zaka sai ka ki bacci in kai ta bacci ta murde sai da safe ka ce karfe 8 da tunar murka da ce ka ai ka san ni bacci na ni ce ta har sun sanar ba sun sanar ma da rediyo ai ko duniya zaka nema sai ka rage bacci in ka je wajen yan abuja ba da daddare ake mitin ba to a fara sha ɗaya ha ba mai sha ɗaya ai yayi wuri a fara ƙarfe ɗaya yawwa matsalabul ula sahiran layali in dai kana son ɗaukaka kawai ka rage bacci to za ka ga wani ya zaƙe wajen yawaita bacci wasahar da kuma daɗewa ba yi baccin da wuri ba abinda shari'a ke so kar ka ce sai can ƙarshen dare za ka kwanta kar kuma in ka kwanta tun farkon dare har ƙarshen dare ka kwanta farkon dare tsakiyar dare ka tashi ka yi ibada in ka yi ibada daga nan ka yi baccin ƙarshen dare ya shi kenan to wasahar da rashin bacci wal hirar dare wal kalami da zakewa da yawaita magana duka wayannan suna kawo bushewar zuciya wal khulqati da yawan alaka da mutane wannan kaga wani abin alfahari ne ko ko yana da abokai 200 in kana in kana neman wanda ya kusa halaka shi ne wannan mutumi wannan zuwa abocin da ne na hada da wani ya burge ni kwarai da gaske dan dan babban mutum ne a kasan nan da aka faɗa buwan shi kowa ya san baban shi ana ya rike manyan mukamai sananne ne haka nan ya je ce baban shi larabci yake so ya koya gidan yan boko na asali ba bai ce to ina kake so ka je ya je masar ya je saudiya kwanan nan ma ya dawo daga mauritania mauritania na da wani tsari na karantar da loga murtene su ne wayannan mutanen shankir shankir din nan Muhammadu Laminu shankidi waye shankidi waye shankidi to shankir din suna da tsarin koyar da duga wanda duk duniya kusan ba mai irin tsarin ya tafi wasu ƙauyukan su aka zauna komai na ci gaban zamani kusan ba shi a ƙauyen akwai dai wutar lantarki akwai network su kenan ka hau doki ko ɗan keke shi kenan ya je garin yayin karatu to shine wata magana da yake faɗa mana yake cewa shi a yanzu a tsari a yadda yake in ya ce abokan shi sun kai biyar kamar yayi ƙarya in ya ce abokan sun kai biyar wanda za ka iya cewa in yanzu ya tashi aure tabbas za su zo su biyu ne shi ma kuma kusan nasu ne kawai zai iya cewa sun kama shi ya ne ya ce ya in ka cika abokai ka bane in ka cika abokai har sallar farilla ne ta daga kuce maka wani can an masa rasuwa shi ma abokinka ne su ba sa sallah sai karfe biyu ka bar masallacin daya kafin ka je can sun gama ka tafi janaza can kuma kaza can ma kun daura aure kana mun daura aure a Niamey kuma kana da wani a Kwatano kuma ma kana da wani a Ghana a wani abokin kuma a Dubai shi ma ya shi za ta yi birthday duk zaka ‘yan kaɗan za ka ƙirga sun ishe ka to yawan mu'amala da mutane wai za ka da wani ana mashi kirare kowa naka wani ma zai ce ya hadda ɓarawo mai imanin ne zai ce ban da ɓarawo amma da kun ji aka ce kai kowa naka ne ka mutu a wallahi ka mutu ibnu asakir ta shi ba halicce shi je daura aure ba an dai halicce shi an sharanta mai zumunci yasa an zai je daura aure shi dan littafin shi ko ku shafa ko ku shafa shi na shafa littafin shi ya amfana da lokacin dan bai cika daura aure ka je amma kar ya zama komai wai ba za a yi ba sai an jira ka ka mutu malam komai kai ka ce in baka zo ba su yi kuma in ka zo ka cin mutu ka damu amma za ga wani ya ta faɗa sai ka ce wallahi yau a dandu goma sha bakwai yake da shi kuma ko ina ya kamata a jira shi shi kuma yana ga wai ya haɗu ne in ka san me kake wannan mutumin wawa ne karka kuskure kai aboki da shi karka yi aboki da shi abokai kwaya kaɗan sun ishe ka sun ishe ka kuma yawan ma ko galibin yawan banza ne abokai na biyar duka na Allah naka ɗari biyu biyu ne na Allah kaga aka yi tankaɗe da raya ma na bi ka kai naka ba za a gane ba sai da masifa ta auko maka duk sai su fashi da aka baka mukami sun cika gidan da suka ji labarin NTA an sauke ka duk suka shawayoyi ko su yi ta chatin yaya ka an sauke mutumin fa a yanzu na gaba ya kira ni karka daga shikenan ko kuma ka ji wayar ka shiru kai da da wayar ka da mai kukan mage da mai kukan bera dole ka kai fizar ko yadda wani dan majalisa ya daga wasu garuruwa nan wai waye shi wai an kira ba ta shiga wani yaro ya duba duba ce yanka ya daɗe wai kana tattalin kiran ne ba a yi ya faɗi ta yi ta biyu da wala rage da wai kana lafiyar talau lafiyar talau wai yana ko iya fis ne kowa lafiyar wayan ka lafiyar talau masu kiran ne sun gaba ka da amfani ba na Allah wani wani shugaban waye a can shugaban waye to wal kulda shi ma karka yawaita abokan mu'amala ka zaɓi ‘yan kaɗan sun ishe ka sun ishe ka in za su yawa kana hada-hadar kasuwanci ka hada su da yara ya zama kana lokacin alaƙa da ubangijinka ya ce fakasartul akali yawan cin abinci to ban ledo zihina yana mai da mutum dolo a kwakwalwa da ga mai yawancin abinci gaulaye ne wa tuskilul badana suna sa jiki yayi nauyi an ta'ati an ta'ati rahman daga yi wa mai rahama da'a wa tugzi majari shaytan kuma suna ciyar da magudanar shaytan fil insani a cikin jikin mutum kana ba shaytan dama ya je ko ina a jikinka amma in kana dan yunwa na dan shafarka kana dakile shaytan daga kaiwa da komowa a jikinka kenan ila man akala kathira wanda ya ci abinci da yawa shariba kathira zai sha da yawa fanama kasira zai bacci da yawa wa kasira ajran kabira zai asaran lada mai girma fal ifratu fil kalami yuqsil kalba yawan surutu yana busar da zuciya wal ifratu fi mukhalatatin nasi tahulu bainal mar'i wa muhasabati nafsihi yawan mu'amala da mutane yana shiga tsakanin mutum da yi wa kanshi hisabi zai zama kai baka da lokacin kanka kwata kwata komi hidimar duniya kawai ai can akwai kaza can akwai kaza can akwai kaza awa ɗaya naka baka da shi ba za ka iya zama ka yi kanka hisabi ba ya ce wal khalwatu biha ba za ka iya kadaituwa da ranka ba kai wa kanka fada wan nabaru fi tadbiri amriha ba za ka koma ka tsara wa kanka rayuwa yadda ya kamata ba ya ce wa kasratu dhahiki yawaita dariya taqdi ko tuqdi ala maddatil hayati fil qalbi fayamutu takan kashe sinadarin zuciya sai zuciyar ta mutu ya kula alaihi salatu wassalam manzo zala min sallar sabata gare shi yace a cikin hadisi ingantacce la tuksiru dhahika kada ku yawaita dariya fa inna kasarata dhahiki domin yawan dariya tumitul qalba yana kashe zuciya rawahu ibn majah wa fi sahih al-jami'i wa kadhalika al-waqtu alladhi la yamlau bi ta'ati Allah ta'ala yantiju qalban salda wa kadhalika alwaqtu alladhi la yumlaku bi ta'atillah haka mutun ya bar rayuwar shi akwai wasu lokuta da suke tafiya a iska baya cika su da ambatan Allah to wannan mutumin zai samu matsala wa inna kasratat abinna yantiju kalban salla wannan abin yana samar da zuciya daskarariya la tanfa'u fihi zawajirul qur'an tsawatarwar Qur'ani ba za su yi ma wannan zuciya amfani ba wala mawa'izul iman haka wa'azozi masu ƙara imani ba za su amfane shi ba suna kada ka yau sabari a rayuwar kawai akwai lokutan da baka cike su da wasu hidindimu eh za ka samu lokaci har hutawa za ka yi za ka yi kaza za ka yi kaza to amma abin da yake da muhimmanci da ya zama kana da lokaci wanda za ka yi abubuwa masu matuƙar muhimmanci ya ce wa babu zafin iman sabubban raunin imani kasiratun masu yawa ne laita bil wusi hasruha abu ne mai wahala a iya kididdige su walaki yumkinu an shi da bima zikir mutum zai iya shiryuwa da abin da aka ambata alama lam yuzkar minha zuwa ga abin da ba ambata ba a cikinsu wa'idan da aka ambata sai su zama misali ne wani samfur ne aka bayar daga nan kuma sai mutum ya gano waɗanda ba ambatan ba wala aqilu shi mai hankali yudriku zalika min nafsihi zai iya gane haka hatta da kanshi nas'alullah muna roƙon Allah ya yutahhira qulubana da ya tsarkake zukatanmu wa yaqina sharra anfusina ya kuma tsare mu daga sharrorin kawunanmu to wannan shine karshen sabubba na raunin imani waɗanda mace sakaci za su iya shafar shi sai kuma su kai shi su baro sai mu dakata nan su gane kan zafin mu alhamdulillah shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum